إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا barkan mu da saduwa a wannan masallaci ko wannan markaz mai tara albarka markaz na majima don ci gaba da majalisinmu na alkur'ani wannan shine majalisi na goma sha hudu muna ishirin da biyar ga watan jimada ula hijira daga maka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan 11 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba muna cikin karatu akan suratu qaf wanda muke ƙoƙarin mu fassara ta mu hutar da abin da za mu iya fa'idantuwa da shi ƙarƙashin wannan sura haka sati da ya gabata mun kawo ayoyi guda daga ta goma sha biyu zuwa ta goma sha biyar inda ubangiji yake bayyana mana kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rassi wa thamud وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ubangiji yake bayyana mana yake cewa tabbas mutanen annabi nuhu haka da ma'abuta rijiya ta arras da mutanen samuda da mutanen adawa haka da fir'auna haka da 'yan uwa annabi lota haka da 'yan uwa ko ma'abuta ko 'yan uwa na annabi shu'aiba haka da mutanen tubba yace dukkan su wa'annan da aka zana maka sun karyatar da manzanni kamun kai ya manza Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin haka fa haqqa wa'id sai wa'idi na ubangiji ya tabbatu akan wa'annan al'ummu yake cewa a fa'ayina bil khalqil awwal shin wai mun gaza ne akan halitta ta harko ga kanan an yi ka an kera ka yanda ya kamata kuma balhum fi labsin min khalqin jadida tabbas suna cikin wani rudani ko wata cakulalloniya ko wani abu wanda yake na shakka akan wai ubangiji zai sake halitta wata halitta zai sake mayar da su kamar yadda suke sati da ya gabata mun yi bayani akan ashabun ras kissa ta ma'abuta rijiya da irin sabanin da malamai suka kawo akan wasu waye ashabun ras haka muka yi bayani akan kissa ta samudawa da annabin da aka aiko musu salihu da irin gwagwarmaya da ya sha tare da su har ya kai ubangiji ya tabbatar da gaskiya a saman doron ƙasa ya hallakar da duk wanda ya sabawa wannan kira wanda salihu ya zo da shi kuma ya tabbatar da waɗanda suka yi imani a saman doron ƙasa kuma matta'nahum ilahin ubangiji ya ji a musu daɗi zuwa wani lokaci da zai amshi rayukansu shine ubangiji ya ci gaba da mana bayani wa adun yau za mu tsaya akan adawa magani me ubangiji ya labarta mana a cikin alkur'ani akan waɗannan mutanen shine idan muka ɗauki ƙissa ta adawa adawa ɗaya ne daga cikin ƙabiloli na larabawa wanda suka gabata kuma sun kasance suna bauta wa gumaka kamar yadda ubangiji ya hallakar da mutanen annabi nuhu saboda ba wata al'umma da ta zo bayan annabi nuhu in ba adawa ba shi sanya asalinsu jikoki ne na iwas ko ɗiya ne na iwas bin iram bin sam bin bin nabiyillahi nuh alaihi salam an jikoki ne ko tattaba kunne ne na annabi nuh alaihi salam idan muka koma baya lokacin kissa annabi nuhu muna bayani lokacin da ubangiji ya sabko da annaba adam saman doron ƙasa sai da aka yi ƙarni goma shekara dubu kenan ba a bauta wa kowa in ba Allah ba a lokacin nan wa'innan bayan ƙarni na goma aka samu ɗaiɗaikun mutane suka fara zamewa suke bautatawa suke bautatawa wannan gumaka wanda ubangiji ya ambata mana a cikin alkur'ani su ne yahusa wa ya'auka wa nasra to haka bayan ubangiji ya hallakar da mutanen annabi nuh alaihi salam ya kasance babu wa'ansu a saman doron ƙasa in ba ɗaiɗaiku ku ba inda suka yi imani suka shiga jirgin annabi nuh alaihi salam bayan lokaci aka samu wannan ƙabilar ta'adawa wanda ainihin kafital insu ita ce iran ya sanya a can cikin suratul fajr ubangiji yake bayyana mana irama zatil imada iram innan sun sanya wa sunan garinsu ko babban garinsu da sunan kakansu wannan kakan nasu kenan shine da na baban nasu shine iwas shi kuma kakan nasu shine iram shi kuma da jika na annabi nuhu shine shi kuma sam shine da ga annabi nuhu alaihi salam wa'annan ƙabila ta adawa ko kuma jikoki na iram sun kasance suna da wa'ansu manya-manyan gumaka wanda suke bautata wa koma bayan ubangiji daga cikinsu da kwai heba da kwai samud da kwai suda wa'innan su ne manya-manyan gumaka wanda suke bautatawa lokacin annabi lokacin da kamun a aiko musu da annabi dalilin haka ubangiji ya aiko musu da annabi daga cikinsu wannan annabin da aka aiko musu daga cikinsu ɗan dangi ne ubangiji ya turo shi ba don komi ba don ya kiraye shi ya jaddada tauhidi a saman doron ƙasa a koma cikin suratu hud alaihi salam inda ubangiji yake bayyana mana abin da ya wakana tsakankanin wa'innan mutanen da shi da mutanen shi ko kuma annabi hud alaihi salam da shi da mutanen shi dalilin da ya sanya ubangiji ya sabkar da sura kwatokam da sunan annabi hud annabin adawa ba don komi ba saboda a sura ubangiji ya kawo mana jumlatan labarin abin da ya wakana tsakankanin annabi hudu da shi da mutanen shi idan ka koma ubangiji yake bayyana maka wa ila adin akhahum huda lalle tabbas ubangiji ya aiko wa mutanen adawa ɗan uwansu annabi hud da ya zo kira na farko da yake musu yake ce musu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bautata wa Allah bukku da wani abin bauta koma bayan ubangiji wannan shine kowane kira da kowane annabi da ubangiji ya aiko yake yi game da mutanen shi ta sanya don wani ya zo ya ce maka a'a ai annabin nan addinin mu daban nasu daban ba wani addini wanda ubangiji ya sani in ba musulunci ba kowane kira da wani annabi za ya zo za ya ringa yi a cikin al'ummar shi shine ku bautata wa Allah kada ku hada shi da wani abin bauta da zaran kuma ka hada ubangiji da wani abin bauta to ka bar hanya shine yake bayyana musu ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun yake cewa ya ku mutane na bana bukatar ku bani wani abin duniya ku bani wani sakamako ku bani wani kuɗi ko ku maida na sarki ko ku mun wani wani kaya na tagomashi akan wai na zo ina kiran ku bautata wa Allah ba shi bane guri na ba ni lada na yana gun ubangiji na wanda ya kage ni kuma wannan shine hali kaga a can baya lokacin da muka ambata issa ta annabi nuhu ya hudi musu wa ya qaumi la as'alukum alaihi ma'la ya ku mutane na bana buƙatar dukiya a gunku haka annabi samu haka annabi salih lokacin da yazo ya bayyana wa mutanen shi yace ba dukiya bace a gare shi ba shi sako ne dan daga gun ubangijin shi yake isarwa yake hayyakai yake ce musu ya ku mutane na ku leka mun ku gani ni ma ubangijin na aiko ni yayi ya muni gata ya muni baiwa ya zabe ni daga cikin ku na kasance dan aiken shi yanzu shin na ma kai na adalci idan na bijire na bi abin da ku kuke so shine nan annabi salih annabi hud afwan yazo yake bayyana wa mutanen shi ni ho ba abin da nake bayyana ba abin da nake bukata a gurin ku dan haka ku medo hankalin ku san inda aka sa gaba yake ce musu abinda nake so a gunku abu uku ne idan kun yi za ku samu gata ni'imar da ubangijinku ya yi muku za ta dawwama za ku ci kayanku har abada ku samu duniya kuma ku samu gobe kiyama yake cewa na farko istaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafarar zunubanku a gun ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku nemi tuba zuwa ga ubangijinku nan istighfari shine ya nemi gafarar abin da ya aiwatar sannan ka tuba shi kuma daga cikin sharaɗin tuba shine ka yi niyyar wannan ta'addancin da kake yi ko saɓan nan da kake yi ba za ka komawa kan shi ba yake cewa idan kun yi wannan abin kaga na farko ya ce musu ya ibudu Allah malakum min ilahin ghayru bayan kun bautata wa Allah ku nemi gafarar zunubanku shi kuma neman gafarar zunubai shine ɗaya daga cikin abubuwan da suke tabbatarwa ɗan adam nishadi da da salama a rayuwar shi ta duniya da wadata da aminci ka koma cikin suratu nuh alaihi salam ubangiji yake bayyana mana yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ka ce musu su nemi gafarar zunubansu abin ubangijinsu wannan ubangijin shine mai gafarta dukkan wani yayime-yayime dukkan wani sako da bawa ya aiwatar a rayuwar shi yake cewa idan dai kun nemi gafarar zunubanku to ubangijinku ya muku lamarin yursilis sama alaikum midrara ruwa ya sabka shi kuma wannan ruwan waje minal ma'i kullu shay'in hayy wannan ruwan shine rayuwarka da zaran an ce babu rayuwa ba kai ba rayuwa a saman doron ƙasar nan ya ce to za ya sabkar muku da ruwa daga sama wannan ruwan mamako ruwa mai albarka ya ce baya da haka yumdidukum bi amwalin ya daɗa muku a cikin dukiyarku ruwa ya sabka tilas a samu yabanya tilas a samu amfanin gona tilas dabbobi su murmure a samu haɓakarsu kuma dukkan wata dukiya tana tattara akan wannan abubuwan guda biyu abinda muka shirka da noma da kiwo ya ce baya da haka wa ya ja'allakum jannatin zai sanya muku garaki shi sanya malaman tafsiri suke cewa idan ka leka duk lokacin da zaka ga al'umma ta mai da hankalinta akan a tahi garka a noma a huta a yi kaza a yi kaza yake cewa to ka tabbata waɗannan mutanen suna cikin aminci in ba aminci an huta a shibka in ba aminci an huta a girba duka wannan aminci yake kawo ya ji allakum jannatin wa ya ji allakum anhara ya sanya muku garake ya sanya muku ƙoramu wannan ƙoramai idan suna gudana wani kurum zabuwa zai gindin ƙorama ya shimhuɗa tafin shi ya tsaya yake shingiɗe yana kallon ruwa yana tahiya in ba aminci an yi haka alakum la tarjuna lillahi wa qara ga wannan gata ne ubangiji ya mana da zaran za ku ringa yin istighfari to wa tabbas za ku samu wa'innan lamani a gun ubangijinku wadata dukiya wa yamdirukum bi amwalin wa banina haka diya ma ubangiji ya ƙara haɓaka muku da haka yana ɗaya daga cikin sila ko ƙowa ta yaye talauci yawan istighfari haka can ubangiji yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacce yake tabbatar mana lalle muna da lamani guda biyu ko aminci guda biyu na ubangijin ba zai taba halakar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yace aminci na farko shine kasancewa ta a cikin ku yake cewa bayan kuma daukar raina tabbas istighfarun ku shine zai zartar da zaman ku a saman doron kasar nan shine can ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul anfal yake cewa yake faɗi ubangiji yake cewa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun baya yiwa ubangiji ya azabtar da al'ummar ka sallallahu alaihi wa sallama ma dama kana cikin su kana rayuwa a cikin su wa manzo Allah nan ya kaura wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ya kaura ya bar duniya sai ubangiji ya ƙara ba mu lamani na biyu wa makana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun da ɗin rana ubangiji ba zai azabtar da al'ummar ka ba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama madamin mutanen ka suna yin istighfari ci sanya nan annabi Hud da yazo yake tabbatar musu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yace to idan dai kun yi hakan yace yursilis samaa alaikum midrara ubangijinku zai sabkar muku da ruwa daga sama ruwan nan ruwa mamako ruwa mai yawa mai albarka yace baya da haka wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimina yace kuma baya da haka zai kara muku karhi a saman karhin da ubangiji ya baku yace kuma ka shedunku kada ku juya baya kuna masu zalunta kawunanku a lokacin nan ba wata al'umma wadda take da karhin adawa ba a yi ta ba hatta da samudawa da suka zo bayansu bulbudin karhinsu ne gare su adawa ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ahqaf sun kasance irin wannan kogo cikin duwatsu suke kwarkwarewa su yi gidajensu wa kanu yanhituna min aljibali biyutan aminin sun kasance suna sassaka gidaje a cikin duwatsuna gidaje wanda suke masu aminci amaddakum bi jannatin wa uyun amaddakum bi an'amin wa uyun wa jannatin wa na'im irin gata da ubangiji yayi wa mutanen mutanen mutanen mutanen mutanen annabi hud alaihi salam a wannan halin da mutanen annabi hud da suka shiga kiran da ya musu hayya kai yake ce musu waskuru iz kuntum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta ya ku mutane na ku tuno lokacin ku tuno ubangijin nan ya sanya ku kasance mamaya bayan al'umman mutanen annabi nuh kuma baya da haka ya haɓaka ku a ɓangaren gangan jiki sun yi mutanen annabi nuhu ƙaryi sun yi su girma ɓangaren gangan jiki yake cewa faskuru ala Allahi wala ta'sau fil ardi mufsidin ku ambaci sunayen ubangiji ku ambatu ni'imomin da ubangiji ya muku kada ku kasance masu azzalumai ko kada ku kasance masu yada banna a saman doron ƙasa haka ubangiji yake bayyana min alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi irma zatil imad mutanen garin iram wanda suke daukan gimshiki foto zaka ga an yi shi da dutse shine gimshikin su yake cewa allati lam yukhlaq misluha fil bilad tunda akai zamani har zuwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani gari wanda aka sassaka shi aka kawata shi aka mai dogon bainaye kamar lokacin annaba lokacin lokacin mutanen adawa allati lam yukhlaq misluha fil bilad wannan garin na Iram ubangiji bai taba halittar wani gari ba ba a taba yin wani gari ba wanda ya kai wannan garin kyau ya kai wannan garin tsari ya kai wannan garin plan wanda plan architecture tsari dai ba a samu ba wanda ya kai shi ba haka ubangiji yake bayyana mana wata amaddakum bi an'amin wa banin mun karanta wannan a wajen natin wa uyun yake cewa wata takhiduna masani ala annakum takhludun yake cewa ubangiji ya ba su damar duk abin da suka gaya ma sai su sarrafa shi su yi abin da suke so da shi kai ka ce masu dawoma ne a saman doron ƙasar nan to shi ne nan mi yawa kana sai suka zo suka ce ƙalu yahudu ma shi ita na bi bayyanatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bi mu'minin suka ce yahudu ka shaidi ka saurara ka shi mu mu ha ba mu ga wata bayyana ba ba mu ga wata mu'jiza ba wata aya da gun ubangijinka ba wadda take tabbatar mana kai dan aike ne da gun ubangijinka ba sai tunda ba mu ga haka ba to mu haka sani wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulik da ɗaya rana ba za mu bar ba wannan zancen da kake man na shashanci mu bautata wa Allah ba mu da wani abun bauta in ba shi ba mi kaza mi kaza mu tuno da ni wanda da ubangijin da ubangijin ka da yi mana mu hobo ma bar ba abun bautan mu na iyaye da kakanni ba akan wannan hudar takaba da kake yi ba wa ma nahnu laka bi mu'minin sai suke cewa ya kai nuhu mu wada ɗera na hawa ma ba za mu yi imani da kai ba wannan shashancin ka ne kake shi ne suka ci gaba da cewa inna qulu illa taraka ba'du alihatina biso an yakwa ba ka taba ba an su daga cikin abun botun mu bane ba suka shehe ka ba suka banka kurciya suka haukatar da kai ba ka zo kake mana wannan shashancin ba annabi hud ya ce musu inni ushidu allaha ushhadu anni bari'un mimma tushrikun yace ina shaidawa ga Allah ni dai bana bautata ba bana bautatawa abinda ku kuke bautatawa ba kuma kuma ina shaidawa da Allah ni na barranta ɗari bisa ɗari akan abinda ku kuke bautatawa sai ya zo yake cewa min dunihi fakiduni jami'an summa la tunziruna kuma bayan ubangiji in kuka ga dama ku haɗo abin bautar taku in kun ga dama ku haɗo abin tsahin naku ku haɗo bokayen naku da malaman naku duk kaidin da kuke so ku yi mini ku zo ku yi mini in ce sun malatun zuru kuma kadda ku raga mini a kaidin da kuke so ci sanya malaman tafsiri kamar imamu sadi ya kawo yake cewa annabi hudu bai zo wa mutanen shi da wata mu'jiza ba amma dai mu'jiza wadda annabi hudu wadda idan muka diba wannan ayar za mu tabbatar lalle mu'jiza ce shine wannan defiyan mutanen shi da yi da ya ce musu min dunihi faki duni jami'an sun malatun zirona duk abin da kuke so ku zo ku muni kadda ku daga muni kafa a sama in kun fasa shi ku rago kuke ya ce wannan ita ce mu'jiza kalla yadda ubangiji ya wasafa mana adawa wa zada kun fil khalqi basta wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan farihin wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhluduna irin ni'ima da ubangiji ya musu bangaren karfi bangaren jarumta bangaren kaza bangaren kaza amma dai annabi hudu shi kadai tilo yace musu dukkanku in kun ga dama ku zo ku muni kaidar ko ba wanda ya isa ya taba koda walau walau harcin annabi hudu yace kaga wannan mu'jiza ce amma dai game ta'ammuli a cikin alkur'ani zai tabbatar lalle ita ma wannan mu'jiza ce gashi nan suna kallon shi yana rayuwa a cikin su amma dai ba wanda hannayen shi ta isa ta kai zuwa gare shi wannan kariya ga gun ubangiji kuma haka ake so game da ɗa musulmi ko ga wanda ya yi riko da ahlus sunna mazhabi na ahlus sunna wal jama'a ya kasance duk al'amarinka ka miƙa shi zuwa ga Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk wani neman taimako duk wani neman agaji duk wani wata nau'i na daga ibada to gun ubangiji ake mayar da su shine gatanka shi ya isa yi maka batan basira shine a duk lokacin da dan adam zai ringa tunanin a aiwa ne ya kai ya muni wani in ba da shi ba bana isa nan ba wani in bai dawa ba bana samu ba abin da nake so ba to wannan batan basira kenan a cikin addini wajibi ne ya kasance duk al'amarinka kawo kalashi zuwa ga ubangiji wannan ubangijin shine gatanka shine gatan wa'inda suka gabace ka wa'inda ku suka gabace ka ka karanta labarin suka gani duk wanda ya dogara ya miƙa wa Allah al'amari fa huwa hasbu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah shine gatan shi ya isar ne a cikin al'amarin shi shi sanya nan annabi nuhu yake cewa inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum yace ni wa ku saurara ku ji ni na dogara da Allah wannan Allah nawa shine ubangiji na shine ubangijinku ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim yake cewa babu wata dabba in an ce dabba kullu ma yadubbu ala wajhi al-ardi duk abin da yake rarrahe yake tahiya wata mai tahiya da ƙawa hudu wata mai tahiya da ƙawa biyu wata mai jan ciki dukkansu dabba ce daga cikin dabbobin ubangiji halittu ne daga cikin halittun ubangiji yake cewa to duk wata dabba wadda take tahiya a saman doron ƙasa ubangiji ne yake rike da ƙoƙuwar kanta ba wani abin da ta isa ta aiwatar in ba abin da ubangiji ya ba da damar ta aiwatar ba ba wani abin da bawa yake iya wa kanshi ci sanya duk lokacin da wani zai ringa maka barazana akan hei da mu zaka samu kaza a'a in ba mu hei ka gani a cikin al'amarinka ai za mu shiga za mu bata maka lissahi to wallahi ka ce me ba a yi ka ba saboda wannan shine ainihin tauhidi wanda ba wani wanda ya isa ya cutar da kai ko ya amfanar da kai in ba da yardar ubangiji ba in ba abinda ubangiji ya riga ya rubuta maka ma asabaka lam yakul aka. wani malami wani boka wani aljani wani waye wani waye ya ce maka ha ai za mu taru za mu maida ka kaza wallahi tallahi ka tabbatar damuwa ubangiji ya riga ya rubuta wannan abin sai ya same ka da ɗaya rana ba zai taɓa kuskure maka ba lokacin shi idan ya yi ka same shi yake cewa ma akhta aka lam yakun lisuba lisibak dan ma ka rigaye ka tabbatar duk abin da ya kubce maka baka same shi a rayuwarka ba dan ba a rigaye aka rubuta wanda zaka same shi ba da haka wani bai isa ya cutar da kai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana daga cikin abin da ya rawaito da gun ubangijin shi yake cewa wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ka sani ya kai dan adam da wannan al'umma za ta haɗu ta ce za ta amfanar da kai da wani abu to wallahi bata isa ta amfanar da kai da wani abu in ba abinda ubangijin ka ya riga ya rubuta maka ba wa in ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka yake cewa kuma da al'umman nan za ta haɗu da ce he ta cutar da kai wani boka ya ce a ai he mun gama da kai he mun he mun shiga cikin al'amarin ka mun rogaza to ka tabbata wallahi bai isa yi ba sai abinda ubangiji ya riga ya rubuta rufi'atil aqlamu jaffatis suhuf wannan alƙalamin da aka rigaya aka rubuta abinda za ya same ka a rayuwarka daga cikin daga hutawarka duniya har zawwa ƙarshen rayuwarka an rigaya an ɗauki alƙalamin kuma takardar da aka rubuta ta rigaya ta bushe ka gani kurum shirme ne bawa zai yi ta kai kawo akan abin da ba haka Allah ya kiyaye mu shine yake tabbatar musu inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana kan wani tafarki wanda yake miƙaƙƙe mun karanta lokacin da muka yi tafsirin suratul fatiha siratal mustaqim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dogon kurtu yace musu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan shine sirati wanda yake mustaqimi wanda yake miƙe zat har cikin gidan aljanna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa'ansu kurtu a bangare bangaren dama da hagu yake cewa wala tattabi subula wannan su ne yan ƙananan hanyoyi wanda daga ka ratse to ka bar hanya ita kuma ina za ta kai ka wutar jahannama za ta kai ka Allah ya kiyaye wa shi ne yake cewa fa in tawallaitu fa in tawallu faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum in dai kuka juya baya na zo na kiraye ku na isar muku da sakon ubangiji na kuka ce a'a ku ba za ku yi ba za ku yi kunnan uwar shege abinda ranku ta muku shi za ku yi abinda iyayenku da kakanni suka sa kuka same su a sama akan shi za ku huce bautan wa'annan gumakan da guda uku wanda muka zana yake cewa to ku tabbata ni ma na isar fa da sako fa wa ma alar rasuli illa al balagul mubin da shi manzo kurum ya isar ne shine aikin shi ya isar ya bayyana muku ya isar da sakon shi shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo hajjin shi ta bankwana an tattar kowa da kowa yake cewa ala hal ballagtu ku saurara ku muni shaida shin na isar da sako na ko bin isar ba suka ce tabbas manzo Allah ka isar na isar ka isar na isar ka isar yace Allahumma fashhad Allah ka shaida shine nan annabi hudu ya tabbatar musu shi wada mafa dan sako ne kuma ya isar da sakon shi wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiza shine ubangiji ya ci gaba da bayan mana bayani wa lamma jaa amruna najjayna hudan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min adhabin ghaliz lokacin da al'amarin mu yazo an yi an yi kiran an yi kiran sun ki su yi imani da Allah yake cewa sai ga al'amarin mu yazo wannan dama sunna Allah ce a saman doron kasa idan ya aiko da manzo ya aiko wa al'ummar shi manzan nan suka imani da shi wannan manzan ya kasance musu hujja a gare su amma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ubangiji ya tabbatar mana ba zai taba azabtar da wata al'umma ba face ya aiko mata manzo in ya aiko mata manzo wanda suka yi imani za su sha wanda ba su imani ba azabar ubangiji ta zo ta riske su ta hallakar da su shi sanya bayan tsangwama da abubuwa wanda suka idan muka koma can ubangiji yake cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi al haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa kaga adawa mutanen annabi hudu aka aiko musu annabi hudu ya kiraye su ya kiraye su ya kiraye su suka ki imani da Allah suka yi girman kai sai suka furta wata magana suka ce man ashaddu minna quwwa waye ya kai mu ƙarhi a saman doron ƙasar nan ai dama mine ne duk wanda zaka ga ubangijin shi ya halakar da shi zai aiko mai da wata ni'ima wannan ni'imar sai ta kasance jarrabawa ce a gare shi sai ya ringa tunanin a'a ai tun da ina da kaza ina da dukiya ina da ƙarhi mu muke da mulki mu ne kaza mu ne kaza waye ya isa mun wani abu mu ne yau mu ne gobe jibi ma mu ne sai kaga amma dai ubangiji cikin al'amarin shi ko cikin hikimar shi ya aiko da abin da bai taka kara ya karya ba sai kasance shi ne abin da zai azabtar da kai ya kasance maka abin da zai tada maka hankali a rayuwa wani kurum yana jijji da kanshi ubangiji sai ya same basir shi kenan ya hana shi zama ya hana shi kwance ya hana shi yana ganin ya yi ƙarfin kowa shi ne nan ubangiji yake masa tambihi awalam yarau annallah allazi khalaqahum mu ashaddu minhum quwwa wai adawa wata wata basira ce ta kama su ba sa gani ba sa la'akari ubangijin da ya halicce su ya yi su ƙarfi ai ba mu wajhul muqarana ubangijin da ya halicce ka ya baka ƙarfin ai ka sani ai da ya yi ka ƙarfi shine nan ubangiji ya wannan ya kawo musu yake cewa sai ubangiji ya aiko musu abinda bai taka kara ya karya ba abinda suke lumbashi da shi ita ce iska shine can ubangiji fa arsalna alaihim rihan fi ayyamin nahisatin linuziqahum azabal khizy fil hayatid dunya ubangiji sai ya aiko musu iska wannan dai abun banza wanda dai gashi nan dai sai ta daga mutum duk karhin nashi da yake tunkawo yake cewa ba wanda ya kai shi karhi a saman doron kasa iska sai ta daga shi sama ta watsa shi kasa kan ya bashi shine can ubangiji yake sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya kurum tsawon kwana bakwai yini bakwai kurum sai kaga iskar nan ta zo kurum ta fatattake su sai kaga mutane kamar kace guntun kutattaran da bino ga su nan a yashi a saman doron kasa baya da shi ubangiji ya turo wata iskar ta tattara su ta yi teku da su ka gani mi suke cewa man ashaddu minna quwwa wane ne ya kai mu karhi a saman doron kasa sai gashi nan abinda bai taka kara ya karya ba gashi nan Kamal Ataturk wanda ya rusa daula Osmaniya bayan Dezem German Biel Diznefsen Taranturwa bakon Diznefsen Diznef wannan Diznefsen Diznef bayan an gama da Premier German Biel ya zo ya kawo wa'ansu reform ya kwace ya karya daula osmaniya ya kasance shine shugaban kasa a wannan lokacin ya haramta kiran sallah ya haramta karanta alkur'ani kiran sallah in za a yi sai dai a yi shi da yaren turkanci haka ya kawo ba za a hijabi makarantu na addinin musulunci aka liƙe su aka kawo bariki aka kawo turanci aka kawo aka zubda a ƙasa ya kai yana izgili da ubangiji akan wai ita wannan saburo ko kuda don me sanya aka halicce shi me ya amfanin shi yana izgili da ubangiji sai ya kai karshen kurum saburo ya shiga mai ko kudan ya shiga mai cikin kai gashi nan kurum yana kallon shi shi in shi ya halkatar da shi shi ya kai shi karshen mutuwar shi ubangiji ya hallaka shi da abin da yake izgili da shi ba wani wanda zai fasa ya ce ya hudu maka shi bai mutu ba a ciki ba shi kuma dama aiko shi ne don yayi wannan muhimmin ya nuna maka kai in ba kowa bane ba awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa duk ni'imar da ubangiji ya musu ka gani an musu garake an musu koramu ni'imomi dabbobi da kayan noma ubangiji ya ba su suna tamattu'i a saman doron kasa aka ce musu ku yi imani da Allah Allah ƙara muku daga cikin ni'imar da suka ce a'a su fa suna nan akan uwaye da kakanni abinda suka bar musu ƙarshe ga inda ta kawo su hallaka ta zo iska ubangiji ya sakare musu sai ga sunan ubangijinsu ya hallakar da su shi ne ubangiji can idan muka koma cikin suratu hud yake cewa walan ma ja amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalidh lokacin da al'amarin mu yazo azaba ta zo gadangadan ubangiji ya ce he muka tseratar da annabi nuhu da waɗanda suka yi imani tare da annabi nuhu kaga wannan shi ke tabbatar maka lalle a cikin mutanen nan da kai waɗanda suka yarda ubangiji karkashin shirye shirye shirye su suka yi imani da annabi da annabi hud alaihi salam muka tseratar da su da azaba wanda take azaba ce ka kaura ta azaba azaba ce ka kaura wanda take mai muni yake cewa tilka adu kaga waɗannan mutanen adawa jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya sun yi hoto na hoto da ayoyi na ubangiji yake cewa wa asau rusulahu kuma suka saba wa manzan shi ya zo ya kiraye su ke cewa ma na raka qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إكتا إن نقول إلا تن أتكونا إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال أدني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون can yake cewa a cikin Yunus ne aw ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fazkuru ahla allahi wa la ta'su fil ardi mufsidina qala allazina kafaru a can wannan shi ma Yunus ne yake cewa qala al mar'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min al kazibina suke cewa mutanen annabi nuhu idan an ce almala'u su ne manyan gari wanda sarki da masu ba su shawara da masu kudin gari dama kullum daga su ne ake samun kalubalancin da'awa duk annabin da zai zo wanda za su kalubalance shi su ne almala'u wa'annan manyan gari sai suke cewa inna lanaraka fi safahatin muna ganin wauta a tare da kai ya kai annabi nuhu wannan abin da kake mana da kai wuta ai mun karanta aya ta tun cikin suratul hud yake cewa yake cewa illa tar inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in an yakwa ba wai abin bautan mu bane ba suka yi hushi akan ka yahudu ba suka kama ka suka shiga cikin al'amarin ka suka daburta maka ba suka sa maka hauka ya kai kake mana wannan sharman shine nan ubangiji yake bayyana mana yake mana conclure in kissa annabi hudu yake cewa kaga tilka adum kad ja'alu bi ayati rabbihim kaga ada wannan sun yi jayayya sun yi hutu na hutu da ayoyin ubangiji wa asaw rusulahu kuma sun saba wa manzo sun zo ma kai wai su mai magana ya zo musu da banganganu masu dadi kaga irin salo na annabi hudu lokacin da ya zo yake kiransu ku bautata wa Allah ku yi kaza ku yi kaza salo na da'awa salo na mai da'awa salo wanda yake sassauƙa amma da suka koma suke jiwa shi da baƙaƙen maganganu hasali ma suka sabawa abin da ya zo da shi suka karyatar da shi yake cewa wattaba'u amra kulli jabbarin anida wa in can manyan manya-manyan gari almala'u wanda suna ganin in aka yi imani da huduwa yanzu huduwa shi yake da girma a gari suka ce a to don haka ba zo mu rusa al'abarin annabi hudu diddan ya kasance kullum mabiya mu ne a gabar mu suke kallo mu za su rangabi haka yi wakani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama harkon kalubalancin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu shine daga cikin danginsu bayan danginsu kabiloli wanda suke kewaye da kabilar banu hashim sun tabbatar da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne amma dai suka cewa ku tsaya ku je muku shawara in kuka sake kuka bi muhammadin nan fa yanzu kabilar banu hashim ita za ta ɗaukaka a kanku idan kuma ta ɗaukaku a kanku to ku bukur ta cewa kun zamanto mabiya kun yarda ku zamanto mabiya ƙarƙashin kabilar banu hashim suka ce a ba wannan hira to adawa ku fara daga yau wanda ma bai ya ɗauki riga adawa ya sanya wannan yana da ɗaya daga cikin kalubalancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu gaba da mutanen shi shekara goma sha uku ana abu ɗaya ku bautata wa Allah ku bar lata da uzza da manata shi ne nan ubangiji yake tabbatar mana wattaba'u wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana dalilin sun karyatar da manzan shi sun yi jayayya game da ayoyin ubangiji sun karyatar da manzo sun bi son zuciyarsu sun bi son zuciyar shugabanninsu yake cewa sai aka bibi bayansu da tsinuwa a cikin doron ƙasar nan utbi'u fi hadhihi dunya la'ana tsinuwa ta ubangiji ta bibiye su a saman a rayuwarsu ta nan duniya yake cewa wa yawmal qiyama kuma haka tsinuwan nan ba za ta bar su ba har gobe kiyama suna tare da wannan tsinuwa yake cewa ala inna adan kafaru rabbahum ku saurara ya ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan adawan dalilin da ya sanya ubangijinsu ya halakar da su sun kafirce wa ubangijinsu sun kibin abinda sun yi jayayya da ayoyin ubangiji sun karyatar da manzo sun bi son zuciyarsu sun bi son abinda shugabanninsu suke so yake cewa dalilin haka yake cewa وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم ألا إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود تر نيسانت الرحمة تأبنجي تقار نيسانت قعادا ومتانا النبو wannan shine abin da ubangiji ya liƙe mana wannan kissa ta annabuhu annabuhu da shi da mutanen shi adawa alaihi da shi da mutanen shi adawa shi annabuhu alaihi assalam shi sanya idan ka koma can cikin wannan haƙa ubangiji da ya ƙare mana bayani yake cewa fahaltar halahun min baqiya duk irin ɗagawar da suka yi duk irin jijji da kai da suka yi duk irin hoto na hoto da suka yi game da ayoyin ubangiji da jayayya da suka yi yake cewa shin ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bulbudin adawa a saman doron ƙasa ko kuma ya kai mai karanta alkur'ani kaga bulbudin adawa a saman doron ƙasa wannan wa shine wakamu na ubangiji duk lokacin da ya ce maka zo ka yi imani da abin da na aiko maka ka ce a'a ba za ka yi imani ba da shi ba to ka tabbata abin da ya wakana da wa'incan in shi ne zai wakana da kai shi sanya a harkon karatunmu muke cewa kissoshi da ubangiji yake labarta mana a cikin alkur'ani daya don a sanyaya zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alallashi zuciyar shi ya kai ya ringa tunanin a'a ai abin da ya wakana da wa'incan mutanen ni ba ni bai wakana ba da mutane na ba ga irin cewa da suka yi ga irin abin da kuma ya biyo baya akan wannan mutanen kuma ya kasance izina ce game da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba ku huce ba idan kuka karyatar da manzo kuka yi abin da wa'incan suka aiwatar ubangijin ku ya halakar da ku Allah sa mu dauke izina sai ubangiji ya ci gaba da mana bayani yake cewa wa fir'aunu wa ikhwanu luta da fir'auna shi kuma fir'auna ina sa ran ba sai mun mun yi dogon bayani ba akan fir'auna ba shi kissa shi kissa ce wadda take mashahura idan ka leka a cikin alkur'ani zaka samu surori wanda ubangiji ya kawo mana bayani kuto kam akan banu isra'ila zaka samu sama da so 300 a cikin alkur'ani ana ambatan musa musa musa shi ma fir'auna zaka samu kusan so 100 a cikin alkur'ani zaka ji ana a wannan fir'auna ana labarta maka labarin shi ka ɗauki wa'ansu surori a cikin alkur'ani za ka samu da kwai surorin da suka zo suka dunkule maka kissa ta musa da fir'auna a cikin alkur'ani kamar idan ka ɗauki suratu albakara ka ɗauki suratu alkasas ka ɗauki rum ka ɗauki wa'ansu surori dai ga nan a cikin alkur'ani daban-daban wanda kusan sura wurin bakwai za ka samu ko shidda za ka samu cikakkun bayani akan kisa annabi musa da shi da fir'auna haka kuma idan ka wanga a cikin alkur'ani za ka samu wa'ansu wa'ansu wurare a cikin alkur'ani wanda za ka samu ana tsokaci akan abin da ya shahi fir'auna da shi da da shi da musa alaihi assalatu wassalam wannan kissar nake gani mu koma kan suratul qasas ta wadatas mana ni dan tsokaci abin da yake cikin suratul qasas ya wadatas mana wannan kissa idan ka koma cikin suratul maryam zaka samu ubangiji yana labarta maka bayani akan wazkur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya in kana so ka san wane ne annabi Musa shine idan ka shiga cikin Maryam Ubangiji yake cewa ka ya kai Muhammad ka labarta musu labarin annabi Musa lalle annabi Musa nan ya kasance mutum ne mai tsantsanta Ubangiji a duk abin da za yi yana da ikhlasi a cikin al'amarin shi kuma baya da haka kana rasulan nabiya ya kasance manzo ne kuma annabi ne wanda muka aiko wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya mun kiraye shi bayan ya tafi ya gama kwanukan shi ko shekarun da ya dauka shekara goma a can madayana ya dawo kan hanya ya koma garin misira mun kiraye shi daidai gab da duru sida wannan dutsen wana da ilahu min janiba tsori wannan daidai dutsen nan wanda ake ce mai tsori sina daidai nan muka kiraye shi wa qarrabnahu najiya ko muka kusantar da shi muka yi munajati tsakankaninmu da mu da shi muka yi magana tare da shi muka tabbatar mai da saƙonmu ga abin da muke so idan ka koma cikin suratu taha zaka samu saƙo exact abin da yawa kana tsakankanin annabi musa da shi da da shi da ubangiji shi wannan shine annabi musa baya da haka ubangiji yake cewa wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya karkashin rahamanmu muka yi wa dan uwan shi baiwa shi ma ya kasance annabi wane ne shine haruna ba dan komi ba yashdudu yashdudu bihi azri wa ashriku fi amri kan nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira idan ka koma cikin taha yake bayyana wa ubangiji lokacin da ya tsaya aka bashi wannan sakon yace ubangiji ba wannan al'amarin wa ni kadai zai mani wahalar in isar da shi amma dai ubangiji ina neman wata alhurma shine ga dan uwana haruna ubangiji ka sanya shi annabi wanda zai karhehe ni ya kasance ina da gura-gura a bakina ya kasance maganar da zan ringa furtawa in ta gagara dan uwana shi ya cike he ya isar da bayani za mu zo za mu yi duka bayani abinda ya wakana tsakanin ubangiji da annabi musa alaihi assalam shi sanya kamar yadda na yi bayani za ka samu bayani na annabi musa da wannan fir'auna za ka same shi da yawa a cikin alkur'ani kuma malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa sun ayyada wannan maganganu wa'ansun da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ansun kuma da asar magana ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka nakalto daga al-isra'iliyat shi kuma isra'iliyat shine abinda in suka baku labari kada ku gaskata kada ku karyata to akwai abinda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ji daga gun su yahudawa mazowa littattafin nan mazowa a taura da injila suka ji daga bakinsu wasu abubuwan ya dace ko ya mutabaka da hankali kuma wani abin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi ya gaskatar da shi wani abin kuma da suke labartawa ya dace da abin da ubangiji ya labarta mana a cikin alkur'ani haka min babi aula a dauke shi wannan abin amma dai abinda muka ji kurum shasharatu ne to kadda ka gaskata kadda kuma ka karyata kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata fada idan muka shiga cikin suratu al-qasas ubangiji yana labarta mana bayan ya bude littafin shi ko ya bude surar shi kamar yanda ya saba da harfai wanda ake kiransa al-huruful muqatta'a shi ne ta ubangiji ya tabbatar mana wannan ayoyi ne daga wannan littafi wanda yake mabayyani ya ce natulu alaika bin naba'i musa wa fir'auna bil haqqi li qaumin yu'minuna za mu labarta maka za mu karanta maka wani labari na annabi musa da shi da fir'auna labari na gaskiya wanda babu wani jita-jita a kan shi wanda aka yi abin a gaban shi wanda ya umarta a yi abin wanda aka yi abin ya ba da ikon a aiwatar da abin shine zai baka labarin wannan abin da ya waka na tsakankanin musa da fir'auna ya ce amma ne wannan abin likaumin yu'minuna ga mutane wanda za su yi imani wani zai ce ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake labarta musu abinda ba abinda su ba san shi ba wanda shi ba manzo Allah bai san shi ba suke ce kai wannan fa alaika wannan al'amarin nashi an ya ku ba wani mutum bane ba daga cin gehe ba yake zabuwa yake karanta me banza banza ba yake zabuwa ku yake karanta muku ba haka mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke bayyana wa manzan Allah an ya ku ba wani bane ba shine nan ubangiji ya tabbatar mana ga masu imani in sun ji wannan labarin za su fahimta kuma za su ƙara musu imani ya tabbatar lalle ubangijin ne qadirun ala kulli shay'in shi ne yake cewa inna fir'auna ala fil ard ka sani waye fir'auna fir'aunan nan yayi dagawa yayi girman kai jijji da kai a saman doron ƙasa yana ganin ba wanda ya isa in ba shi ba yana ganin kai ba ma wani ubangiji in ba shi ba inda yake cewa a cikin zukhruf ya qaumi وهذه الأنهار تجري من تحتي ليس لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أتنزخر بيجي cewa kai ya ku mutanen misra ku leƙa ku gani wannan ƙoramin na nil da suke gittawa ƙarƙashin mulkin wa buwayarwa suke gittawa buwayar kai kai fir'auna shine abin da yake so kuma aka tabbatar da haka wanda ku yi ƙalubalanta to wannan mutumin baya tare da mu bai san inda ya sa gawa hukuncin shi hukuncin kisa yake ce musu kai ya ku mutanen misira ba na ganin hukuna da wani ubangiji in ba ni ba ni ne tilo wanda ya cancanta a bauta ta mini yake cewa don haka ya hamanu babban bafade na fir'auna sai yake cewa tunda al'amarin ya kai haka a gaban mutane a tattara mutane a mani benin da zan hawo sama in ta in tarar da ubangijin musan nan ina kyautar zaton ubangijin musan nan makaryaci ne subhanallah kawurci ya kai kawurci shi ne nan ubangiji yake bayyana mana waje ala ahla shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin fir'auna sai ya zaba dangin shi wanda suke yan gida صلاة العشاء kibtawa ya suka kasance an fifita su a cikin al'umma wanda ko ba su ba wanda suka kasance waɗanda uh, banu isra'il jikoki na annabi yakubu alaihi salam ko ɗiya na annabi yakubu alaihi salam jikokinsu wanda suke rayuwa a nan misira sai aka tuzartar da su aka tauyar da al'amarinsu kuma mun sani me ya kawo banu isra'il garin misira shine lokacin da 'yan uwa na annabi yusuf alaihi salam suka kulla makircin da suka kulla suka jeho ɗan uwansu cikin rijiya wannan daga rijiyar nan aka ɗauke shi aka tai aka sayar da shi a gidan sarki a yi mai koma bawa aka yi kaza aka yi kaza aka wayi gari albarkacin fassara maholki dama ubangiji ya riga ya cimmu da al'amarin shi dama yana so ne ya kasance annabi yusufa wuri kaza wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salam ta isa ta nuna maka in wani hali ka shiga to da kai abin da ubangiji yake nufata ka kasance kuma wani sa'in abokin adawar ka shi zai baka damar ka isa zuwa inda ubangiji ya labar ko ubangiji ya tanada maka ya rubuta maka za ka isa in ba ta wannan hanyar ba ba wata hanya wadda za ta isar da kai wannan wurin shi sanya duk abin da ka samu a rayuwa ka ne da wa Allah al'amarin shi shi sanya manzo Allah yake al'ajabi da al'amarin mummuni yake cewa in asabatu sarra sabara fa kana khairan la in kumci ya fa in asabatu dar- sarra in asabatu sarra shakara fa kana khairan la in yalwa ta same shi sai ya gode wa Allah yace kuma shine mafi alkhairi a gare shi wa in asabatu darra idan kuma umci da da da, da, da cuta da abin da ba a so ya samu bawa sai ce ya he go he ya hakuri ya gode wa Allah yace kuma wannan shine mafi alkhairi a gare shi shi sanya annabi Yusufa aka dauke shi aka kai shi can sai gashi nan ya zamanto azizu misra shi ma yana da wani ƙarfi a garin misira wanda yana iya umarni yana iya hani yan uwanshi suka zo ya labarta musu yake ce musu kuna tuni da wani yaro wanda kuka jefa cikin rijiya aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza suka yi kiskirin to shi ne wannan labarin tsankaninmu ne mutara ba wani wanda ya san shi ya aka yi wannan sarkin na misira wannan azizu misra ya aka yi san wannan labarin aka yi shawara aka kai aka dawo aka girgiza kai aka sadda kai innaka la'anta yusuf ina muna ganin kai kai ne wa yusuf yankwa yawa wanda ya sani shi wanda aka yi abin shi ne kadai isai ba da labari sai muna ganin wa kai ne wa yusuf yankwa sai musu tabbas ana yusuf wa hana akhi ni ne annabi yusufa kun wannan dan uwana ne qad manna Allahu alaina ubangiji ya mana ni'ima ya yi baiwa a gare mu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin wallahi shawara wannan ayar ka dauke ta ita ce ita ce ita ce ita ce hasken gabanka ita ce abin da zai tuka maka rayuwa innahu man yattaqi duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amarin shi wa yasbir yi haƙuri da dukkan wata jarrabawa da wata cuta da wata musgunawa da wani za yi mai fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin tabbas ubangiji baya tozartar da ladan waɗanda suka kyautata a rayuwarsu ta duniya haƙuri da jin tsoron ubangiji in dai kai yi su wallahi tallahi zaka samu nasara a rayuwarka shine abin da annabi Yusuf ya yi ya samu nasara a rayuwar shi shine lokacin da ya tabbatar musu suka ce ka gafarta mana ya kai dan uwanmu yace la tasribu alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim yana yace musu umarnin da nake izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in ku tahi ga rigata nan wannan rigar ku kai wa ma'ahina in kun tahi ku jewa mi a idan shi da kun jewa mi idan shi za ya dawo ya ringa gani tar ya ce kuma ku tattaro su ku maido su garin misira ka ji dalilin zauwa banu isra'ila garin misra wannan abin da ya wakana dan uwa ya zamanto minista ya zamanto mai girma a garin misra sai ya ce a tattaro da shi lokacin da ya zo walamma dakhala walamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra insha Allah aminina lokacin da ya tankari ma'aiwan shi ga sunan sun iso ya zo ya tarbe su yake cewa ku shigo garin misra in Allah ya so kuna masu aminci wannan amincin shine abin da ya zarce har zuwa lokacin da tunda dama ainihin babban iko kiftawa suke ikon garin misra shine wannan dalilin abin da ya kawo mutanen garin mutanen kan'ana laraba mutanen kan'ana ya kawo su garin misra wannan shine dalilin samun mutanen mutanen banu isra'il a garin misra da kun kisoshi wanda suke kai suke kawowa lokacin da ubangiji ya kawo inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wasu daga cikin malaman tafsiri sun kawo suka ce a ai da kai albishir inda annabi ibrahim yayi lokacin da ya dauko sara matar shi da annabi isma'il ya taho da su zai kawo su nan makka lokacin kama a gini lokacin yana kan hanya da sara da annabi sara afon yana kan hanya da sara da shi annabi ibrahim suka biyo ta misira suka biyo garin misira kwadawa da irin wannan 'yan sanda na bakin hanya suka ga kyan sara suka ce ba su taba ganin kyau na wata mace ba wadda ya kai kyan sara ba ai dama ita dangantakar ta zuwa ga bani jurham ne bangaren larabawa ne kai sai aka tai aka bawa sarki labari mun ga wata mata wadda ba wani wanda ya cancanta ta kasance tashi ce in ba kai ba labari da ya yadu ya ce a kawo ta aka kawo ta a lokacin nan ne annabi ibrahim aka tambaye shi matakka ce ce a yalwar shi ce sarki ya keɓance da sara yake nema ya taɓa jikinta kurum hannun shi sai ya rike ba komi bai kawo ba ya ƙininta abin ubangijinta ubangiji ba zai taɓa tozartar da ita ba ba zai taɓa yarda ba mutuncinta ya zube a gaban wani da ba nata ba hannu da ya rike sai yake roƙonta yake magiya ta sakin mai hannun shi da sharaɗi in ka sahawa mana lahiya da ni da ɗan uwana mu tahiyanmu to zan yi addu'a hannun kai saki aka yi alkawari hannu ya saki a lokacin nan ne annabi ibrahim a yanda suka kawo a cikin isra'iliyat insu su ce a lokacin nan ne annabi ibrahim ya yi musu albishir yake cewa kun ga wannan mulkin ƙasar nan zai gushe ne daga cikin jikokina ɗaya daga cikin jikokina zai rusa wannan mulkin ƙasar shi ne wannan hikaya wadda tunda su banu isra'ila a lokacin nan suna da addini suna da attaura suna da suna suna suna da addini sun san Allah sun san suna amfani da da da da da suhfi ibrahim wannan ya kai suna maimaita irin wannan maganganun tabbas a ƙalƙashin mu daga cikin mu ubangiji zai hutar da wani yaro wanda zai rusa wannan mulkin na fir'auna wannan labarin ya kai kunnen fir'auna sai ya ce to mataki za a ɗauka shi ne nan ubangiji ya ba mu labari fir'auna alafil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadhifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum kurum kashe diya maza yake yi a raya diya mata yau daga ɗaya daga cikin banu isra'ili matansa ta aihu ko kamun ta aihu a lokacin nan da kai wanda ake sa ya ringa kula radda ta aihu in namiji ne kurum yanka shi za a huta lissayin shi an mace ce sai a raya ta ya ce wannan dalilin wannan nubu'a ya kawo annabi ya kawo fir'auna ya kawo yake kisa na mutane a cikin wannan da kai imamu sadi shi ma ya kawo riwaya daga abdullahi bin abbas daga murra daga ibn mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wa'ansu mutane daga cikin ma'abuta ko wanda suke sahabbai ne na fir'auna suke ba da labari suke cewa afwan wasu daga cikin sahabbai suke ba da labari suke cewa a'a ai fir'auna ya yi mahulki a wani dare daga cikin daren da ya rayu wannan mahulkin da ya yake cewa ya ga wata wuta ta huto daga baitul maqdis ai su banu isra'il dukkan su a wannan kewayen na baitul maqdis ana aka yi su kasar sham ita kuma sham iyaka take da misra yake cewa yayi mahulki wata wuta ta huto daga baitul maqdis ta gangaro ta iso garin misra da ta iso he da ta ci dukkan gidajen banu isra dukkan gidajen kibbawa ta bar gidajen gidajen banu isra'ila tunda a cakula suke a cikin ƙasar da ya tashi sai ya ce yana bukata a labarta mai a ba shi fassara wannan mawalkin sai aka ce mai wa'ansu wani yaro ne daga cikin mutanen da suka zo yanci ma zamne yanci rani wanda suka huto daga baitul maqdis suka zo nan suke cin arziki karkashin a ƙasarka daga cikinsu za a samu wani yaro wanda zai tafiyar da wannan mulkin naka a lokacin nan sai ya ce to me shawara aka ce shawara don ka a sami yara a kashe kowa duk wani wanda za a haifa a idasa da shi wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da malamai suka labarta mana haka da kwai riwayoyi daban-daban wanda wanda malamai suka kawo malaman tafsiri akan ga dalilin da ya sanya fir'auna ya ke yin wannan kisa ga mutane a lokacin nan shi kuma abin da za mu fahimta duk wata taka tsantsan da bawa za ya ɗauka in dai ƙaddara ta zo to bata isa ta rike shi ba ƙaddara ta riga yi wata in ji bahaushe dukkan taka tsantsan da fir'auna ya ɗauka sai ga shi nan abin da yake gudun shi ya rene shi shi ya ba shi ci shi ya ba shi sha shi yake badawa aka shayar da shi shi ya ɗauke shi ya ɗauki komin shi har wurin shekara talatin da yan kai har wurin shekara ashirin da yan kai yana gidan shi yana da incin ya yi abin da ya ga dama yana da damar da zai dama a cikin shi magani ɗan gidan fir'auna ne insha Allah lokaci ya kai kenan in Allah kai mu sati mai zawa idan mun zo za mu ɗora a kan kissa abin da ya waka na tsayankanin fir'auna ko aihuwa annabi musa har zuwa abin da ya waka na tsayankanin fir'auna da shi da musa har zuwa lokacin da ubangiji ya halakar da musa har zuwa masha'ad da mutanen shi suka aiwatar duk da baya daga cikin lissahin mutum da kissar fir'auna ce bakin ida bakin halakar da fir'auna kissar take karewa amma dai kuma yana da kyau mu karasa bayani irin irin dagawa da banu isra'ili bayan ni'imar da ubangiji ya yi musu ga abin da suka kuma ga sakayya da ubangiji ya musu abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zurri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka